ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda a cikin ikon sai sake dawo da mu wannan safiya ta rana asabar a wannan masallaci na nefa a tafsirin mata a garin ningi wanda ya muna sha biyar ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da sha hudu sha biyar ga watan uku ƙiladiya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wasalam 2026 ko muna cikin zamu tashi farkon suratul mulk an tambayoyin mu na bismillah assalamu alaikum malam mijina ne yana da damar zai tufatar da ni amma baya baya yi ni kuma idan ya su idan ya zo da kuɗi sai na ɗauka idan ya ce na bashi sai na ce na yi uzuri na da shi ko na siya ma yaran kaya tun da shi ba zai yi ba ya abun yake gaskiya kuskure ne ki daina ba daidai ba ne wala ki bi da hanyar da ya kamata ki bi don ki gamsar da shi yake yi ta hanyar nasihu da hikimomi a matsayinki na 'ya mace amma a ce kina ɗauka ba izininsa wannan sata ce wannan sata ce kin ga ko a wancan hadisi da aka yi maganar cewa na abu sufiyan wata ta kai kuka gurin manzan Allah cewa rajulun shahihun mutum ne mai ƙoro baya ba su abin da zai ishe su kin ga wannan harka abinci ne kuma in taɓe ba a gidan za a ci ba sayarwa za ta yi ba amma ke kuma wannan kuɗi ne yanzu ba wanda zai halatta miki kike ɗaukar kuɗin mijinki ba izinin shi yawa idan ba ya yi to hanyoyi ya kamata a buga sunan iri daban-daban idan a gamsar da shi yake yi kuma kin san halin mutane iri kala-kala ne kowa da irin halinsa saboda haka dole inda kika samu mijinki ya miki daidai ki gode wa Allah inda kika same shi a karkace ki yi haƙuri an gane ko gwala ma ki hura masa wuta ya baki jari kike kasuwancin ki kin ga kin in yayi ɗaya sai ki biyu ba shikenan ba an wala magana to amma kike diba ba izinin sa wannan gaskiya ba mafita bace ba ko maman sa zaki ciyar karshe dai kenan ko ba daidai bane ba saboda haka abinci ne aka ba da wannan fatawa shi ma shi za ta yi a gidan ba kasuwa za ta kai ta sayar ba so gaskiya ki daina kwale ki hula wata ya baki abin da za ki juyawa tun daga sana'o'i nan na mata na gida da yawa in dai ba za ki raina ba to za ki ga asirinki ya rufu a cikinsu kuma za ki ke taimaka wa 'ya'yanki ilin sallah ta zo ɗan ɗan kunne ɗan sarka ko da uba shi iya ɗinki ya samu ya yi to kin ga wani yan ƙananan abubuwan ke kuma kyayi da aljihunki ko to ya fi ki ke sana'a da kike ɗaukar kuɗin mijinki ba izininsa wannan sata ce ki daina na'am wannan ta ce ta yi wa mijinta laifi sai ta gano ta yi masa laifi sai ta ce ya fi su yi ki akwai bukatar ta ci gaba da zama da shi
a ai hanyoyi za ta bana yafiyar in ta yi haka kuma aikan ba ta kware ba matsayinta na yamace ai akwai hanyoyi da za ki bi mijinki ki lallashe shi barkatai sai dai in ke ba mace ba ce amma in dai ke mace ce ai akwai hanyoyi daban-daban ba fushi za ki ki kyale shi ba shi kuma ya kamata ya gane cewa Allah yana yi yafiya ga bayansa shi ma ya kamata yake yafiya saboda haka dole haƙuri za a yi ta yi da juna inda Allah ya haɗa to sai an yi haƙuri dole ne in miki ba daidai ba dole ne ki min ba daidai ba wannan daman ɗabi'a kenan shi yasa bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba duk wanda yake soyayya da ke yake son zai aure ki to kamar ya ce zo mai rigima ne fa inda dole sai an yi rigimar kuna gani dai soyayya irin ta gidan manzan Allah amma bai hana ai ba ai rigima ba ko saboda soyayya da ake da manzan Allah da nana Aisha in ruwa ya sha ba ta karɓar kwanan ko kofin ta sa bakinta ko ina sai ta ce daidai ina ka sa bakinka sannan za ta sa bakinta a daidai gudun ba soyayya kenan ba in an yi tafiya suna gefen su guda haka zai ya goye ta ta goye shi wata ran a yi tsere an gani ko duk gashi nan tana yi da manzan Allah a ban ɗaki ma gurin wanka ma wasa ake yi to amma kun ga dai yadda wata rana ta juyo har Allah ya saukar da ayoyi akan menene za a yaƙe su ba ƙarshen dai lamari kenan ba to shi yasa in dai aka ce aure za a yi to sai an yi haƙuri tunda mutuntaka ce take tare da mutuntaka to idan kuma ya zamana ba za a ke afuwa ba to ai aure ba zai daɗi ba in kin min kullace ki in na miki ki kullace in na miki ki kullace ni to ina zaman aure kuma a nan gurin to ba daidai bane wannan sai ai ta hakuri da juna shi in an bashi hakuri ya hakura in ba yana da wasu sharadai da dokoki sai ya faɗe su ka gani ke kuma ki kuskura ki yi kokarin ki daina yin kuskuren kai tsaye haka amma dai yayi hakuri kuma ki ci gaba da kanikanci hanyar da zaki bi ki lallashi mijinki yan ya ki mishi wa'azi akan cewa Allah yana son afuwa yana son yafiya ga wanda ya kazafi ga uwar mu'mine ma shine babban jagora wajen yada ƙarya amma Allah ya yafe mishi ba haka bane ba ga washiqatul hamza Allah ya yafe mishi to kun waye kai in kai maka laifi ba za ka yafe ba wannan ba halin mu'mine bane ba rashin yafiya riko baya daga cikin halin mu'mini na'am wannan tace assalamu alaikum mala Allah ya kara lafiya da nisan kwana don Allah mala ina so ka maimaita min wannan sabani guda uku da aka yi game da saukar wannan aya ta in ta tuba ilan nan ta cikin suratul tahrim ta wannan ai ni na karanta yanzu ko duk dalibai na ne akan wannan matsala ko ba haka bane ba tun daga dalibai na sai su baki amsa wa za ta yi alƙawarin ba ta amsa wa za ta iya ba ta amsa sabanin nan guda uku a cikin eh wa za ta iya karanto mata saban nan guda uku da muka yi ina sauraron ko karatun ya baje eh sa ne kara a'a wa za ta iya karanta mata maganganun nan guda uku an ce kaza an ce kaza an ce kaza so nake samu guda ɗaya kawai mhm ina son samu guda daya za ki iya? eh me sunanki na? ban ji ba safiya safiya wa safina wa eh to kin ji safina ibrahim za ta iya ɗaliba ta ce ki je ta faɗa miki safina ke kuma ta in ta neme ki karanta mata abuwan nan guda uku na ɗaya wasu malaman suka ce dalili kaza ne wayansu kuma suka ce saboda kaza ne wayansu kuma suka ce saboda kaza ne kin gane na baki amana ki faɗa mata ke kuma mai tambaya idan kin ji ki nemi safina idan an tashi ki faɗa miki insha Allah na'am ita wannan ta ce mijinta yana saduwa da ita a lokacin da ta haihu ko al'ada in ta ce masa bai kamata ba sai ya ce ka kawo masa aya ko hadisi sai ya yi ta mata faɗa to yaya za ta yi laifinki ne ke kika aure jahili son kuɗi ko kyawun sai birge ki manzan Allah cewa iza atakum man taradawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzan Allah ya ce idan mutum ya zo kuka yadda da addinin shi da halayensa ku bashi kin ga idan an tashi auren namiji me ake kallo addini da menene to na rantse kuma da Allah wannan bata kalla addinin bata aure shi dan inda ta kalla addinin ba zai mata wannan haukan ba wannan ai wannan ai ina ga wazan kwatanta da shi ne ai ni ba ma san da wazan kwatanta ba yanzu dai wannan wannan issue din kusantar iyali da jinin al'ada ko jinin biki ya ce bai sani ba sai an kama masa aya wannan wani irin mahaukaci ne wala mijinki mahaukaci ne ba shi da hankali an gane ko a ce dai mace na jinin al'ada Allah ya ce yas'alunaka anil mahidi ko qul huwa adhan fa'tadil nisa fil mahidi Allah ya ce suna tambayar ka saboda zuwan musulunci sahabbai da sauran musulmai sun san al'adar yahudawa da nasara ga matayensu in suna jinin al'ada wa'yancan suna kwanciya da su ko da suna jinin al'ada wa'yannan kuma suna gudunsu abincinsu ma ba a ci to sai suke tambaya ya za su ma'amalanci su matayensu a musulunci za su ilin na yahudawa ne suke kwanciya da matayensu in suna jinin al'ada ko kuma a'a za su ke kyamata su suke gudunsu ba sa cin abincinsu to shi ne sai Allah ya ce ka faɗa musu jinin al'ada azan ƙazanta ce cuta ce fa'atazilun nisa a fil mahidi ku nisanci matayenku idan suna jinin al'ada kar ku kusance su hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki fai za ta ɗaharna in sun yi tsarki jini ya ɗauke an yi wanka fa'atuhunna min haisu amarkumullah to ku zo matayenku ta inda Allah inda kuka saba kuke zuwa musu wannan ayar kuma a ce ya jahilce ta in kuma har bai jahilce ta ba kuma yake aikata haka to kaga ai wannan mutumin banza ne ba mutumin arziki bane menene abin burgewa kusanta iyali cikin jinin al'ada jinin ma mai karne mai wari ita ma ba jinin take so ba amma da yake kai kazami ne Allah ya sauke Allah ya sauke shi yasa kullun ku ke fifita addini gurin aure saboda in kika aure mai addini ko auren ne zai mutu ba za a ci mutuncin juna ba ba zagi ba wulakanci kuma ko da auren da ya mutu zai kula da yayansa ko da ba sa gaban shi zai ke kula duk sallah yana turo musu kayan sallah da dan abin da Allah ya hore mishi ya san yayansa ne haƙin shi ne amma in jahili ne fa ba ruwan shi in ya bula ta ba abin da ya dame ki yayan nan su mutu ko su ba ruwan shi duk wannan musiba ce ta auren mara addini shi yasa manzo Allah ya ce fa illam tafa'alu idan buku aure mutun yazo mai addini buku bashi auren yar ku ba ta kun fitinatun fil ardi manzala ya ce wallahi sai an samu fitina a bayan ƙasa wa fasadun kabir da kuma barna babba to duk musibin da suke faruwa aure kenan yanzu saboda ba a gina su kawai me yake da shi in kin ga ana bincike a aure yanzu talaka ne dan ustazi ne da yar hular shi amma inda yana da hali wallahi ba a ba a dogon bincike in ma kai daga baya ka zo ka ce mutumin nan ya ce hasada ce kyashi ne kin ga ta sami gidan hutu ina gidan hutu a wannan duniyar ne hutun a wannan duniyar ina hutun yake ba wani hutu in ba lahira ka samu ba in ba aljanna ka samu ba so ku ki yi wa Allah ku kula da al'amarin addini a auren rikinku ku ke zaɓar saurayi mai addini babu laifi mai kuɗi mai addini kyakkyawa mai addini mai dangantaka mai addini amma ya zama da cewa dai ba wannan addinin kawai kyawu aka kalla ko matsayinsa ko kasuwarsa ko kuɗin shi ko dangantakarsa to da izinin Allah in dai an gina aure wannan shine jigo to sai an yi da na sani komin nisan dadewa wallahi yanzu ga irin shi wannan ba jahili bane ba in dai yosan zuciyarki ko iyayenki san biyo san zuciyar sun aure shi an aura miki shi to yaji tsoron Allah ki fada masa ki samu wannan maganar ki sa masa yaji yaji tsoron Allah ba daidai bane ba kusantar mace tana jinin al'ada haramun ne kusantar mace tana jinin biki jinin haihuwa haramun ne inda ma cewa aka injinin ya ɗauke kafin ta yi wanka wancan malamai suna cewa babu laifi amma abin da ake so a yi wanka kuma in an wanka a samu turare mai ƙanshi irin miskut bahara ɗin nan ki sassa a gurin ya ƙanshi ko ina amma shi da yake ƙazami ne shashasha ba shi da tsafta Allah sorry
wannan ta ce ya tafi sama da shekara takwas ba ta azumi wai tana onsa amma ko kwatantawa ba ta yi malam ne hukuncin
kullum abin da malamai suke cewa ba ba ke bace zaki yanke wa kanki hukuncin kina ulsa zaki sha azumi ba fa ke bace likita ne shi ma likitan an ce mai addini ahlus sunna ya gwada ki ya tabbatar cewa eh lalle yin azumin ki akwai matsala ba fa ni ne akramaka Allah ba tunda ni ai ba fil dina bane ba ni rance ki sha azumi ba saboda kina ulsa a'a ba ba fage na bane ke ya kamata ki je asibiti da Allah likita ina son a yi cikin ɗan ulcer nan tawa mene ne haɗari idan na yi azumi akwai matsala ko babu a shi kuma ya ji tsoron Allah ya fi gaskiya ko ba haka bane ba in ya ce a gaskiya yin azumin ki akwai matsala ko kuma in kin ce zaki a jere akwai danja ki samu ki ɗan yi biyar ko uku ki huta kuma sannan sai ki ƙara wannan likita ne zai ba da wannan ilimin saboda haka likita ne ya ba ya faɗi wannan in dai ba likita bane ta wannan kina cikin haɗari shi yasa mu daina gaggawa kowa da matsayinsa mu daina gaggawar ɗora kanmu a wani mataki sai idan shari'a ce ta ɗora mana shari'a kuma tana ɗora mana idan masanin abin ya tabbatar da haka an gane saboda haka magana ta gaskiya a je a binciki a je ta kai kanta gurin likita ko mijinta ko yan uwanta tana gabzar ruwa cikin ramadana kar musibar ta yawa amma in likita ya tabba ya bada result ya cewa tan akwai hadari yin azumin ta saboda kaza da kaza to kun ga wannan za ta zo ta sha azumi ne da hujja shan azumin ramuwa ne bayan ramadana ko kuma shan azumin ciyewa ne duk likitan shi zai faɗa yanayin ulcer mai warkewa ce ko ba za ta warke ba har abada haka za a ci gaba da larura har a mutu Allah sa mu dace
wannan tace tana tafiya ne kare ya kama mayafinta ya sallah da shi a ba matsala da me da mayafin a no no ba matsala komai ba matsala
wannan tace malam ba ni da lafiya ba ta da lafiya Allah ba tun kafin azumi ba ta warke ba sai ta je gun malami ya ba ta magani mai laifinta
ban gane ba ba ta da lafiya
ba ta warke ba idan ta yi ta je asibiti ne ba ta warke ba Eh, a inda ba boka bane mai matsala ai akwai masu maganin gargajiya ko da ta ce malami eh inda ba boka bane in boka ne wannan kin yi kuskure ba a karban magani a gurin boka akwai masu masu magunguna sassake zaka ga ban san kunan ba amma zaki ga duk bakin asibiti inda mata suke zuwa awo ko ake kai kananan yara zaki ga a bakin asibitin akwai masu irin wannan magungunan gargajiya ma zaki ga sassake ne an gani zaki ga ciyawa ce wani a ce duku ne wani kaza da sauransu idan irin wannan ne kin ga ai babu laifi wani kuma za ki ga unguwa da tijani wata kuma da tijuwa ce masu irin wannan bada magani inda irin wannan ne kika je gurin su karban magani ba illa ba ce amma in boka ne ba ki da wani dalilin zuwa gurin boka babu shi mu'amala da shi ma hadari ce a musulunci ko ta wani bangaren cin abincin shi ma haramun ne kyautar sa ma karbar ta haramun ce da da boka da karuwa nassin hadisin manzo Allah ya ce ba a cin kudin su ba a karban kyautar su na'am ita wannan ta ce tana tambaya ne game da hukuncin taɗi wani a musulunci taɗi ko taɗi
zancen wani a musulunci to ko ta yi niyyar jenawa idan ta ji sun zauna ana taɗi sai ta sa baki to malam yaya za ta yi kuma sai ta je ta nemi wadda ta yi taɗin nasu sun yafe mata wallahi gulma tana ɗaya daga cikin haɗari a rayuwa kuma wallahi duk muna cikinta sai wanda Allah ya kare wallahi duk muna cikinta saboda duk zunubin da aka ce dai tubanka da sallaka Allah ba zai yafe maka ba sai ka nemi haƙƙin mutum ai akwai haɗari akwai tashin hankali gwara kai duk wani irin zunubin da zaki yi ko da ya cika duniyan nan in kin yi tuba taubatan nasuha in Allah ya ga dama zai yafe miki hasale ma sai ya kwaranye miki wannan zunubin sai ya cika miki kwatankwacin duniya kuma na lada in Allah ya karba amma kun ga gulma tana ɗaya daga cikin haƙƙin ɗan adam ɗin ne shi ya sa manzo Allah ya ce iyakum wan namima na hore ku da dagwarin gulma shi ya sa a wani hadisi manzo Allah ya ce alqattatu la yadkhulul janna magulmaci baya shiga aljanna to gaskiya ki daina kuma ki wa kanki fada inda zaki gano hadarin abin duk tubanki da sallaki Allah ba zai yafe miki ba haƙin ɗan adam ne kuma na karanta mana hadisi kwanakin baya mai ban tsoro inda manzo Allah yake cewa man kanat inda akhihi mazlimatan falyatahallalha qabla yawm alqiyamah thumma la dinara wala dirham walakin alhasanat wassayiat manzo Allah ce ku sani ya ku bayi ya ku al'umma duk wanda akwai abin zalunci da ya zalunta na wani a cikin ku kayansu ya ɗauka ko gulmansu ya yi haƙƙi dai na wani abin shi manzo Allah ce ka nemi ya halatta maka wannan abin tun a nan gidan duniya kafin aje lahira ya ce san maladi nara wala dirham saboda a can lahira babu dinari babu darhami balle a biya bashi walakin alhasanat wasayyi'at kawai za a ke biyan bashi ne da kyawawan ayyuka da kuma menene da zunubi idan ayyukan ka kyawawa da za a ke biyan waɗanda ka zalinta sun ƙare to shi kenan su kuma wanda suke binka bashi su kuma suna da talin zunubi saboda haka su kai kuka ga ubangijinsu sai Allah ya kwaso zunubansu sun yi shaye-shayen giya wala'ala sun yi zina sun yi caca wa'annan zunuban nasu na zina da shan giya da caca da gulmar da suke suma suka yi ita fa za a ɗauko a ɗora maka to Allah ka kiyashe mu saboda haka mu guji gulma na wannan tana tambaya akan me hukuncin mai ba da kaka da kuma mai karba me ba da kaka shine a karɓi bashi kai da kaka sannan a biya da amfanin gona
kuɗi ne da me za a karɓa da me za a misali biya yanzu na karɓi dubu hamsin eh da zummar dan yi noma mm, idan na tashi misali da zummar dan baka buhu ɗaya Mm.
idan kaka ta yi mm.
to shine ba da kaka nawa ne buhun nawa ne buhun ai ba a sani ba ba a sani yanzu nawa- misali nawa ne ba.
ai me ina zuwa yanzu misali na baka dubu hamsin to da kaka za ka ban buhu nawa ne kudin buhun da kaka a to wannan riba ce ai kulli qardin jarra naf'an fa huwa riba haka manzo Allah ya ce duk ya isa ya kamata mu gane ita shari'a ba wai yadda nake gani ne shine shari'a ba asali ba da bashi ibada ce addini ne shi yasa duk abin da yake na addini yanzu yanzu bari ba ku misali yanzu nan ba masallaci bane ba masallaci ɗakin waye eh ga baba dattijo me ya matsayinsa a wannan baba dattijo ba shi ne shugaba ba eh to sai ya zo ya sa kujera a can waje duk wanda ya zo ya salla sai ce shugaba ba ni ba biyani a ka'ida zai haka in kai sallawa kaiwa to in ka ba da bashi Allah ka bawa dan Allah kai kana neman ladanka a gurin Allah ne shi yasa to ba a ba da bashi kuma ka nemi wani abu daga gurin wanda ka ba haramun ne saboda ba da bashi ibada ce kun ga- kun ina fatan kun fahimci me nake nufi bashi ba harkar duniya ba ce harkar lahira ce shi yasa in za ka ba da bashi ka ba da kawai domin Allah kun gane me nake nufi ko ba'ana ba a neman duniya da bashi a'a ana neman lahira ne da bashi saboda haka in yau na ce da Allah malam jibir taimaka alamun dubu goma wannan dubu goma da man jibir zai ɗauka fa dukiyarsa ce gumin shi ce sai ya ɗauka ya bani ni kuma da ya bani ya faranta mini don zan je in kashe bukatata kaga yanzu ya cusa min farin ciki a me kenan a zuciyata wal'ala na shigo gida an ce ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza na kuma rasa yadda zan yi ina fitowa sai na tafi gidan shi da Allah in yi ban dubu goma nan bai taimaka mini ba bai kwalan yi min damuwa ta ba to Allah sai ya bashi dada duk da bashi ya bani ni kuma shari'a ta ce wa'adin da muka yi da malam jibir zan maida masa dubu goma to sai maida masa wannan dubu goma in kuma ana ina da halin ba da dubu goma lokacin yayi ban bada ba wannan kuma zalunci ne dan manzo Allah ce matsalul ghani zulmun nauyin bashi taurin biyan bashi ga mawadaci zalunci ne shi yasa biyan bashi sai mai tsoron Allah mai da bashi kuma sai mai imani to saboda asali biya- ba da bashi addini ne shi yasa to duk wani bashin da za a bada kuma ƙarshe za a ɗora akan abin da aka bada sawa'un ɗorin na kuɗin ne ko ɗorin na wahalan ne ku gane me nake nufi wani zai ce ya bada hamsin da kaka za a bashi hamsin amma za a masa noman kwana biyu misali kenan ko ya bada zai bada dubu hamsin ɗin amma zai bada da wani abu to duk abin da za a ɗora inda ya ba dubu hamsin ɗin nan ba haramun ne riba ce to daga ku daina in ka buhu ka bani na yi iri da shi na ci wani abu a gida to da kakama buhu zan baka Tunda bashi ne aslan amma yadda masu kuɗi suke yi su ba da dubu ɗari da kaka a ba su mana dubu ɗari da ashirin ko a ba su buhu biyu wanda kuma buhu biyun nan ya fi ƙarfin ɗari da ashirin to wannan riba ce ko naira goma ce ta hau riba ce ina fata an fahimci abin da kyau kuskure ne wasu kuma za ka ga dabarun da suke yi za a ba shi buhun shinkafa a- a a shago ko kuma a gurin mai shagon daman shi asali bukatarsa ba buhun shinkafa ba ce ba kudin ne bukatarsa dama in ka bashi mai zai yi sayarwa zai yi sai ya ce to shikenan sai nawa zaka sai da mini shi kuma sai ya saya ƙasa da abin da ya sai da mishi kun gane abin da ke ko kudi yake bukata an masa haihuwa ko yana da mara lafiya asibiti kuma ba za a iya ba shi ruwan kuɗin ba sai a ba shi buhun shinkafa ko buhun shi- ko buhun taliya ko buhun fulawa ko katan ɗin taliya sai ya ce to ni kuma zan saya shi mai shagon kenan fa sai kuma ya sai wannan buhun shinkafa da ƙasa da abin da ma'ana ya sai da wancan wannan shi ma haramun ne. riba ce Allah ya kiyaye shi wannan ta ƙarshe ta ce ita bayar Allah ce wanda wasu Kuma- maƙudan mu ma bayan Allah ne
wasu maƙudan kuɗinta suka makale take nema a taya ta da addu'a kuma ba ta da lafiya to ke ta addu'a Allahumma kafini bi halalika an haramika wa ghanini bi fadlika amman siwak da la hawla wala quwwata illa billah da hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim addu'a zaki ci gaba da yi Allah ya baro miki da kudinki Allah ya kwato miki da su duk ma wanda suke da haƙoƙi a gurin al'umma ko a gurin gwamnati su ma muna musu addu'a Allah ya kubuta musu da haƙinsu ki dage ki koma ga Allah kuma kike yin sadaka sadaka da yawa tana maganin musibu da yawa sadaka tana janyo alkhairi da yawa saboda haka ki yi sadaka ki dage da yin sadaka kuma in kina da iyaye ki bi su sosai in ke mata aure ce to ki canza ladabi da biyayya a gurin mijinki duk wannan ladabi da biyayya a gurin miji suna haska rayuwar ɗan- rayuwar ya mace kamar yadda ɗa namiji in ya koma gurin iyayensa yana musu hidima shi ma yana samun albarkatun rayuwa masu tarin yawa Allah ka samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فروق ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Suratul Mulk. Sura da za ta bayani dangane da mulki da ma'ana da da cancanta da kuma tsari na dokoki wanda Allah yake shimfiɗawa bayi da kuma bayanin ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kowace ita kadai ta ishe ta gamsu da ɗan adam cewa Allah shine mai kowa kuma shine mai komai. yace tabarakal ladhi biyadihil mulku wanda mulki yake hannunsa albarkatunsa sun yawaita sun daukaka wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi wannan mai mulkin dan malamai sun ce a dina cewa mai mulki ma kadai mamallakin mulki نعم tunda mulkin baki daya nashi ne in an ce mai mulki wani dan adam kenan bi ma'ana mamallakin mulki albarkatansa ma'ana sun daukaka komai yana hannunsa biyadihil mulk bi ma'ana mulkin shi ke badawa shi ke rabawa mutane kuma sannan shi mai iko ne akan komai shine wanda allazi khalaqal mauta wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya kuma halicci rayuwa ba dan komai ba liyabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala a cikin kuwa yafi kyakkyawan aiki tsakanin miji da mata tsakanin kishiya da kishiya tsakanin ɗa da mahaifinsa wa huwal azizu shine mabuwayi al-ghafur kuma yawan gafara ga bayinsa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa shi dai wannan ubangiji wanda biyadihil mulku kuma huwa ala kulli shay'in qadir wanda shine ya halicci mu rayuwa ya halicci mutuwa dan ya jarrabe mu to shine allazi khalaqa sab'a samawatin shine wanda ya halicci ma'ana sammai bakwai dibaqan rifi kan rifi wata kan wata ma tara fi khalqir rahmani ba za ki taba ganin a cikin halittar ar-rahmanu Allahu ba min tafawutin wannan yayi tsawo wannan yayi gajarta abin ba'ana ba tsari ko kuma wancan a karkace wancan a miƙe a ko mene kake gani mana lafiya kalawai ke sannan baka ganin wani tasgaro ko wancan ya karkace Allah ya ce kai mai sauraro ko mai karatu wannan karatun da ka ji in kana shakku a sama to kalli sama mimana ka kaddara ka kalla bayan da Allah ya ce huwa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa kaddar ka kalli saman to yanzu kuma sai kai kawo hankalinka gurin ayar sai aka ce to farji albasara dama can ana cewa shine mahalicin sama kin kalli sama to yanzu kuma da kika dawo kan ayar sai Allah ce farji albasara sake mai da ma'ana ganinki zuwa saman hal tara min futurin cin zaki ga wani guri da ya bule ko wani guri da ya karkace sun marji ilbasara karrataini sannan ki sake mai da ki karo na biyu banda wancan karo na farko daman karo na farko an faɗa miki Allah ne ya halitta sama kika yi wannan kallon to aka ce ki kallo na ɗaya kin yi ki kalla kuma na biyu Allah ya ce yanqalib ilaykal basaru wannan ganin naki zai dawo khasi'an bi ma'ana kha'iban bai ga komai ba ido ai so yake in ya kalla ya ga abin da ya kalla ko ya ga abin da ya sa ya kallan to idan ki zai dawo cikin asara wa huwa hasirun kuma yana takaitacce bai ga komai ba yayi ya dawo a banza to wannan ɗaya daga cikin magabata yake cewa in kina so ki san meye sirri na halittar dan adam wannan shine kawai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine kawai maganar kawai duniya gidan jarabawa ne kawai mun zo ne don Allah ya jaraba mu waye fi kyakkyawan aiki shi yasa nake faɗa mana ran nan mu daina jin mu wasu ne ko mu daina ganin mu mun fi wasu a a kawai ana samun fifiku ne da tazara gurin takawa da tsoron Allah an gane ko idan ba wai tsoron Allah mutum ya fika ba da takawa to ba abin da ya fika shi yasa in kina son ki samu cewa da me ake zarta sa'a da me ake wuce ma'ana sa'a shine to ki kalli abin da yake Allah ya ba Allah wai Allah ya ba manzansa ya ba kuma sahabban shi to idan Allah ya baka wayannan abubuwa da Allah ya ba annabi da sahabbansa kai ma idan an baka to wannan zaka ji a ranka wala Allah cewa kai ka zarta wani amma duk wani abin da Allah ya baka in dai ba irin wancan ba to shirme ne in iyaye Allah ya baka an yi iyaye da suka fi naka in miji Allah ya baki an yi wanda ya fi naki in uba Allah ya baki an fi wanda ya fi naki idan dangi ne an fi wanda ya fi naki kenan kaga duk abin da kike takama an yi wanda suka fi ki a baya haka ne to ba abin da dan adam zai takama kawai ya takama da tawakawa da tsoron Allah in Allah ya ba dan adam wannan to ya gama alkhairin duniya da lahira baki daya shi yasa kawai rayuwar mu ma'ana ya tsere ce yaro ya kokarin ya fi ubangidan shi da ya zarce mamansa ya zarce uwarsa an gane ko basalake ya zarce ma'ana bafade bafade kuma ya zarce ma'ana basalake haka ya kamata mai tai duk a wannan tsere ya kamata ai ba wai tsaya ba mutum ya ta ganin cewa shi wane ne ko yana da abu kaza to shine zamu ga cewa idan muka dauki rayuwa a wannan tsarin to kullun so nake na zama mafi alkhairi a rayuwa amma ga kunan yanzu a gidan miji maimakon a ce kun tsaye da hankalinku gurin gogayya da kiciya ya zan na kwace fada a gurin a gurin a gurin a gurin mijina ya zan mijina ya fi so na ya zan mijina ya fi ambato na ya zan mijina ya fi kauna ta a ba shi kuke yi ba kun kwamace ku je gurin bokaye yan tsibbu masu hirta ku rabu da imanin ku ku shiga wuta Allah ya sauke shi yasa ba a yin rigegeniya a gidan aure da sihiri sai da sihiri na menene na biyayya shi ake cewa mana sihirul muhabba an gane ko sihiri na soyayya da kauna ya zama na cewa tsakaninki da mijinki akwai kauna mai kyawu akwai biyayya in kin san abin da yake so kafin ya ce ki kin yi in kin san abin da baya so kafin ya ce ki bari kin bari idan kin ganshi kina shagwaba kina tareraya kina mai wani irin kira kina mai wani irin suna duk wa'annan abin da ya kamata kenan to amma duk ba kwa yi sai shegantaka sai bakar magana amma kuma kina son miji ma'ana ya sauki ta ina zai sauki ai shi da namiji kamar kyanwa ce an gane ko inda yake da laushi nan yafi karkata saboda haka to waɗannan abubuwan ya kamata da kyaututtuka wata Allah ya hore mata amma marowaciya ce to ya zaki ki sha kan miji ga cikin dara shi abin hannu amma kuma tsoluwa ce ke ba za ki control din sa wallahi amma in kina bashi zaki saye shi ba haka bane ba ya kawo kaza sai ya ga abin da aka yafi wanda ya bada wannan fa a kawai wasu dan canji na ne na ga kamata ayi kaza to Allah ya miki albarka dan Allah bai ji dadi ba amma ya baki kaf da kaf kuma kin yi kaf da kaf ina zaki samu zuciya shi sallan nan ta zo shi ya dan iya ya kawo yar atamfar ko dan yadin sai ya ga an so yan takalma da yan kunnaye wannan fa sai ya ce menene ita ce na dan so ne ba zai ji dadi ba to da ire-iren wayannan ihsan din da sakin fuska da kissa da farkwasa haka ake yi amma ke ba kissar babu farkwasa ba komai ganda kai da ke kamar wani katu an gani baki iya komai ba ya kauye ba gidajiya to ya za a yi ya za a yi miji ya soki ya za a yi ki gogayya da ita to saboda haka wannan shine hanyar da ake bi ke mace ba ki da wani fage na neman aljanna sama da gidan mijinki a nan za ki nemi aljanna ki a nan take ba wani aikin gwamnati ba ba wata kasuwa ba nan gidan dai nan za ki nemi aljanna kuma da irin wayannan ɗabi'u shi yasa manzo Allah ce khairun nisa'i alganji mafi alkhairin mata kun san kalmar alganji mace ta fi iya kwarkwasa da kissa amma ke ba ki da kwarkwasa ba ki da kissa ba ki iya komai ba in kin ga kina kwarkwasa to kuɗi kike so ki tambaya ko kina son ki tambayi unguwa a nan kike da kwarkwasa an gani ko baki iya ki kwanta a jikin mijinki ba baki iya ki kiyo mijinki kuka ba baki iya ki lungun mijinki ba baki iya ki mijinki kisu ba duk baki iya ba kazama da ki so saboda akwai nan abubuwan su ake saki zuciyar miji ki zama yar bari ki lamba ɗaya ki zama karuwar gida wannan karuwancin ita ma waccan tana yi ne saboda ba mijinta ba ta yi laifi amma kin san mijinki zai dawo gida ke kadai ce a gida ba kowa sai ki sa irin irin fitsararin kayan nan an gane ko dan wandan na labin cinya dan gane ko ki sa bariziya rabi a mamunan ki a bude haka ake yi ki kulle gida to billahi la ilaha illa huwa wannan dai inda yaje ba zai manta da ke ba kuma in akwai tafiya ba zai dai tafiya ba ke ba an gane ko amma ga kinan da kuruce ki amma kin mai da kanki tsohuwa wa'annan abubuwan da zaki ke na gida fa sune auren su ne auren da shi kuma ake jan hankalin miji faɗaka ma kun kasa ganewa yana faɗa kina faɗa sai tsiwa sai mita an mata laifi kullum cikin mita kullum cikin tsiwa Allah ya sauke to dai ku gane mu maza kuma sai mu dawo namu wani namijin shi kuma yana da matsala shi ma bai iya ma'ana taimakawa matarsa gurin wancan kidala ne ba na son wannan karuwanci kaje gele ba na son karuwanci ba na son dala kin shi ne sakarai shi ma bai waye ba an gane ko saboda haka to wayannan abubuwan da kayan kwalliyar da kayan karau din duk bakin gargado namiji ne zai taimaka wa iyalin shi ina fata an gane sannan yanayin shi zai bada kuma yanayin amince haka amma ya zo gida babban gida gidan gado can ga gidan yaya can gida ga gidan waye kowa zai fado miki gida to ina ke ina irin wannan shigar ai ba za ta yiwu ba kina son ki mijinki kunshi dan shi kadai kina son ki mai kitso irin duk gashi a bude ina zai yiwu to kaga shi ne ya kashe matarsa da kanshi Allah sauki to shi ne da ya ce albarkatu sun yawaita sun ɗaukaka gawa wanda mulki da komai yake hannunsa shi ke azawa shi ke saukewa ƙulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha Allah shi ne mamallakin mulki shi ke arawa ga wanda ya ga dama ba ga wanda ya so ba don wannan sha ɗin ba a fassara ta da so kuskure ne ana fassara ta da da irada ganin dama tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaga dama ka kuma karbe ga wanda kaga dama duk komai yana hannun shi an gane dan da wanda zaka ga mutane suna fankama suna tinkaho in ya ci zabe sai ci aini Allah yake so a'a kai Allah dai ya ga dama irada Allah ce ta gudana akan ka karama amma ba wai dan san Allah bane ba an gane ko irada ce haka ta fada to saboda haka Allah ne yake bada mulki da iradarsa kuma sannan ya karbe da iradarsa kuma shi akan komai ma'ana mai iko ne saboda ka ba karamin abu ko babba face Allah ne yake juya shi shi yasa ya ce ka gane da wancan ba da mulkin tun daga karamin mulki har zuwa babba to sai Allah ya gwama shi da kuma mutuwa da rayuwa yanzu in na yadda wa yake kashewa wa yake rayawa wa yake kashewa yake rayawa kun yadda Allah ne to ke da in kin samu Allah ne in kila samu Allah ne shine hikimar abin bi ma'ana wannan ajazin ayar yana da alaka da sadarin ayar in dai kin yadda cewa biyadihi kulli shay Allah komai a hannunsa yake na mulki to ke yadda kuma shine wannan wanda komai yake badawa yake hanawa dinnan kuma shine mai kashewa mai rayawa idan kin yadda da wannan to kin huta a rayuwarki an gane ko zaman lafiya kuma ya same ki amma muddin kina ganin wani abu ya taso miki bari ki je gurin dan tsubu bari ki je gurin malami to wallahi da nan zakin bar imanin ki kuma in kin mutu a wannan kin mutu yar wuta Allah sai ya ce ya halicci rayuwar nan ne ya halicci mutuwa li yabluwakum dan ya zarraba mu ayyukum ahsanu amala wa yafi kyakkyawan aiki tsakaninki da kishiyarki wa tafi tsoron Allah wa tafi kaunar miji wa tafi tausayin miji wa tafi iya tarbiyyar ayyanta shine abu an gane ko ni da arama Allah ya halice mu dan Allah ya ga cewa zan fi arama tsoron Allah ko arama zai fi ni tsoron Allah zan fi arama takawa ko zai fi ni takawa zan fi shi imani ko zai fi ni imani waye fi kyautawa iyalansa tsakanin ni da arama kawai shine jarabawar shine sirrin rayuwar kawai Allah dan ya jarraba mu waye fi kyakkyawan aiki wannan shine ma'ana gudun ya da kanin wani shi ake bukata a rayuwa to shine Allah subhanahu wataala ce shine mabuwayi kuma mai yawan gafara kenan buwayar Allah ta sa ƙaramin abu da babban mamulkinsa ne sannan kuma magana cewa da ya ce ma'ana wa huwal gafuru da ya ce huwal azizul gafuru kuma wannan yana da alaƙa da cewa duk abin da zaki a wannan rayuwar na kuskure kuma Allah al-gafuru ne mai yawan gafara ne sai ce yana daga cikin aikinsa dai shine wanda ya halitta ma'ana sammai guda bakwai dai ba kan wata kan wata nayi muku bayani wannan da yawa an gane ko yadda Allah ya halicci duniya ta ɗaya, duniya ta biyu, sama ta ɗaya, sama ta biyu, sama ta uku, har zuwa sama ta bakwai. Bayan sama ta bakwai kuma sai ruwa, bayan ruwa kuma sai al'arshin Allah. Shi yasa a aƙida ta ahlus sunna Allah yana sama akan al'arshin sa. Amma ya yake ba mu sani ba. Imam Malik an tambaye shi al-istiwa yace al-istiwa ma'lumun wal kayf majhulun was su'alu anhu bid'ah. Imam Malik rahmatullahi alayhi ce ya Allah yake ina Allah yake ya ce ai Allah yana sama ya istiwayi a sama wannan kowa ya sani wal kaifu majhul amma a ce ya yake a sama wannan ba wanda ya sani tambayar kuma ya yake a sama wannan bid'a ce ko yanzu ki tambayi irki ki ce mata Allah yana yana ina in ta ce Allah yana ko ina to irki ba ta da aqida ta bi wa aqidar mushrikai yan bid'a an gane ko Allah yana ina Allah yana sama gashi nan ayoyi daban-daban aya ɗai-ɗai da da lokacin aran ma zai karanto mana aya bakwai mai tabbatar da uluwullahi ala khalqihi aya ɗai-ɗai takwas mai tabbatar da istiwa'in Allah akan al'arshinsa sannan kwakwalwa mai hankali ma ta tabbatar Allah yana sama ilaihi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'u an gane ko Allah ce qul huwallahu ahad Allahu samad duk ga sanan kwanakin bayan na karanta muku ire-iren su saboda haka Allah yana sama akan al'arshinsa ga kuma wannan hadisi da Muawiya ya kawo ma'ana bai wasa gurin manzon Allah manzon Allah ya ce mata ki aina Allah ina Allah yake tace yana sama waye ne tace kai manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce itaqaha fa innaha mu'mina yan ta ta ya Muawiya wannan bai wata ka mu'mina ce ta ci jarabawa tana ta ta ta canka cewa Allah yana sama ha in an ce Allah yana sama an masa guri an masa zaka ga wani ko kwanan da naji wani malami a Ramadan din nan wai yana magana in an ce Allah yana sama ai in ka ce abu an ka ce abu na guri sai an masa ka wani wata falsafa ta banza ta wofi ai ai ai aqida ta ahlus sunna ithbatu sifatullahi bila kaifin wala ta'wilin wala ta'til wala tashbih wannan shine aqida ahlus sunna in Allah ya faɗi wata siffa tashi aqida ahli sunna ba kamanceceniya ba dogon sharhi ba canza fassara ba kaza duk aqidan mu haka take shi yace yana sama shikenan yana sama amma sai ka kawo ai ba a wa abu guri sai ya samu menene kimiyya sai ya samu daidai farfaje da ya zauna sai ya samu waye saka a ina wannan ilimin waye zo da shi babu amma zai kama wani kanakanci na banza na wofi ai baka abu jiha sai da bangaren kaza sai da kimanin kaza guri nawa zai ci da Allah ji to ka san ya yake balle ka masa kace kai magana gurin ha kawai Allah ne ya faɗa huwa allazi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arshi ga kuma safa da marwan da manzon Allah yayi da aka bashi sallah hamsin. duk ina yake komawa da ya zo gun annabi Musa ya ce ka koma gun Ubangiji al'ummarka ba za ta iya wannan ba nema ne fama da banu Isra'ila ina Allah yake zuwa da jibril ya dauki manzon Allah manzon Allah ya daura taguwarsa a gindin baitul maqaddis jibril ya dauki manzon Allah aka tafi sama duk ba na karanta mana ba in ma jibrilin ya kwankwasa sai an ce waye sun san ya sako fa amma sai an ce waye ci aiki da cikawa sai ya ce jibril ne mamma aka waye ka taho tare da shi sai ya ce muhammad a ce Allah ne ya baka izinin ka taho da su ce eh ya ce eh ba haka aka yi ba kowace sama sai masu tsaranta sun tambayi jibrilu ƙarshe aka je sidratul muntaha inda jibrilin ya ce ni ma iyakaci na nan ya muhammadu igaba to amma saboda kuna da kwakwalwar ta sono wai sai mutum ya ce Allah yana ko ina ina ruwanka da meye kaza kaza shi ya faɗa to saboda haka ku ɗauka mu a ƙida mu ta'ala sunna Allah yana sama ya yake a sama oho bari ma ku misali yanzu kawai da an ce Allah yana kan al'arshi yana kan al'arshinsa an ce al'arshin na ma'ana fada ce kawai mai mutum yake kaddarawa sarkin garinsa a fada a kujera ɗimemiya talakawa a ƙasa ba kake hangowa ba tun da ai duk abin da baka sani ba in an zo ana faɗa maka irin shi abin da ka sani kake makarana da shi bari maku misali mutum ne yaro ne ya taso yana ɗan shekara shida bakwai goma ana zuwa gidan zu da shi a halittar namun daji ba abin da ya kai giwa girma ko akwai daga giwa dai sai irin ɓauna ɗin nan manya ko ko karkanda to sai ya makance a wannan yanayin bai ga wani abin da ya fi giwa girma ba sai aka zo ana magana jirgin ƙasa ko jirgin sama an ce jirgin sama ƙato ne jirgin ƙasa babba ne sai ya ce ya kai giwa kun gane abin me yasa ya ce ya kai giwa saboda iya iliminsa kenan to yanzu mu shi yasa da an ce mana Allah na sama iya ilimin kawai muke fassarawa bari ƙara ba ku misali yanzu ana cewa aljanna akwai kaza da kaza da kaza ga gidan aljanna an ce talakan gidan aljanna gidansa ya fi girman duniya ma ba ana faɗa kayan gidan aljanna ba ko ba faɗa yanzu nan Allah in ana faɗa wala Allah kin taɓa zuwa Abuja ko kin je ƙasashen waje kin ga shambara-shambaran gidaje kin ga shambara-shambaran fadoji da an zo ana cewa aljanna dan Allah ina kike hangowa wannan gida da kika taɓa gani a rayuwarki a Abuja ko a Ingila ko a Dubai ko kuma a America me yasa saboda iya ilimin ki kenan kun fahimci abin da ke ko to wannan kuskuren da mutane suke kenan masu korewa Allah sifa shi yasa kawai in an ce kaza ai kawai to yanzu in kun ci Allah in kun ci Allah yana sama kenan kenan yana fada da fadawa da menene kaji fa saboda muntaha ilmuhu ne akan haka ya gwara iya ilmin sa kenan shi yasa ya gwara abin da iya sanin sa to shi yasa kuma kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da yazo maka na siffar Allah ko ko aljanna to kuma ta saba haka to wannan shine da yace mana ya ya halitta sammai guda bakwai wata kan wata yace ma tarafi khalqir rahmani min tafawutin ba za ka taba ganin wani kuskure ko wani ma'ana zamiya a halittar Allah ba wannan kine ke mana iyawa yanzu injiniyan da ya gina masallacin nan in ya isa in ya zama ƙwararren injiniya kun masa uzuri ma kawai ya tura bangon yamman nan ya tura bangon gabas ɗin nan ya cire darakun nan in ya isa rufin ya tsaya zai iya? zai iya? me yasa? saboda naƙisi ne shi bai iya ba ko kuma yanzu in na isa in jefa takardar nan ta makale ba ta faɗo ba amma don a nuna miki allan shi ne allah ya ce ku kalli tsuntsu ku kalli tsuntsu a sama wa yake rike shi la yamsukuhunna illa ar-rahman Allah ne yake rike shi da ya ga dama sai aka masa mala'ika mutuwa ya kashe shi ya fado nawa akai ko jirgi da yake tashi sama ya shillo kudura Allah ce take rike da shi duk wannan Allah ne ya ga dama wannan na'urar da suke aiki in bai ga dama fa eh yau ba da ba ki ga da Allah ya da Allah ya so sai mai ya kare ko kuma a wayi gari ma'ana na'urar mai hanjan girgin a ce ta ce ba ta gan shi ba ya bata jirgi ya bata in jirgi ya bata sai yaya ai ka sai dai ku kalmar shahada to ai daman connecting din da yake samu daga ƙasa ne ana ake ba shi direction daga ƙasa to an zo an waye gari masu ba shi direction din ma'ana ba su gan shi ba shi ma ne bai san ina za shi ba kawai zai ta yawo da kuna hammar ya ƙare ya faɗo ku mutu shi kenan kaga Allah ya ga dama kaɗo ku kenan ko to mu gane ko jirgi ko meye ƙudurar Allah ce take riƙe da shi to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa farji ilbasara hal tara min futur ka sake kallo ya kai mai jin wannan qur'anin sake kallon sama to marji ilbasara karratayn sannan ka sake kallon sama karo na biyu kaga kai karo na farko ba a ce kai ba kawai fadar ayar ce ta saka kalli saman to amma yanzu an ce kai na daya kuma ka sake na biyu Allah ya ce ka zai dawo khasi'an kaskantacce me misali in ka kalli rana ya kake jin idanka wani iri ko to wannan shine ma'ana khasi'an din bi ma'ana zai dawo yana kaskance wa huwa hasir ko bai ga komai ba ya hasa ba abin da ya gani ma'ana bai cimma muradinsa ba ya dawo ma'ana yayi asara bai samu ma'ana abin da yake so ya gani ba to wannan yake nuna mana cewa duk abin da aka ce halittar Allah ce to babu na ƙasa a cikinta babu tawaya ka kalle da Allah ya tsara ɗan adam ya ba shi baki da ido da hanci da komai mutum ya yi kwalliya gwanin sha'awa ya birge amma da Allah ya ga dama sai ya kware maka leɓen sama da leɓen ƙasa sai haƙuri menene ya ƙau ba haka bane ba ko sai ya maka idanuwan can kamar na maciji ko sai maka su mana dara dara ƙulu ƙulu kowa gan ka yi gudu kamar mujiya Allah ya maka irin wannan bai maka ba to duk da hikima shi yasa ya ce sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wanda ya halitta ya kuma daidaita halittar ni yayin da kafa biyu dabba yayin da kafa hudu kuma wallazi qaddara fa hada wanda ya tsara abu kuma ya shiryar jaki da doki su ciyawa amma kare da zaki su ci menene nama amma dukkaninsu dabbobi ne kuma dukkaninsu kafa hudu ne kuna ganin kawai abin ya samu ne su da fatan a'a haka muka tsara in ji Allah da sanin mu ba wai gam da ka tsara kai a haka Allah ya tsara kare do kare da kura da zaki su ci nama doki da jaki su ci da akuya su ci menene ciyawa shine ma'ana wallazi qaddara fahada ya shiryar da ni ga nau'in abinci na jaki ga nau'in abincinsa kare da zaki ma ga nau'in abincinsu shi ne ya shiryar da ni nake son ƙanshi ba na son wari nake son mai kyau ba na son mara kyawu duk wannan shirya Allah ce ba kwa ganin idan an samu halal sai ka wani bai san mai kyau bai san mara kyau ba to an samu matsala a ina kenan a kwakwalwa to duk wannan ku gane ayoyin Allah ne shi yasa wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid a komai da kika sani akwai aya ne nuna kadaitakar Allah subhanahu wataala wannan kuma shine abin da dan adam ya kamata ya sani saboda haka to wannan suratul mulk tana nuna maka waye Allah kuma sirrin rayuwar wannan shine ma'ana ba tinqahu da kaya ko da gida ko da iyaye ko da miji ko da dangi ko da gari ba a tinqaho shine na fi ka takawa da tsoron Allah shi ne abin tunkahu ko kin fi ni kyan jiki ba ruwan Allah da can jikinki ke fara ce ke baka ce gajera doguwa ba ruwan Allah da wannan Allah yana kallon menene zuciya da kuma aiki idan zuciyarki kyakkyawa ce haka to kullum abin da nake faɗa muku kenan ku zama mutanen kwarai a gurin mazajenku amfanin fa wannan karatun da kuke zuwa dan mazajen ku ce sun ga canji amma in ba sa ganin canji wallahi karatun kuma shi da wani amfani ba shi da wani amfani kullum magana ɗaya amma an kasa samun canji to yana tsoron Allah daga yau ki koma yi wa mijinki salau na kissa da kwarkwasa an gane ko haka ya kamata kuma ki zama mai tausayi mai jin kai mai da'a ga miji ko baya nan karki fita in bai sani ba ƴaƴanki amana ce ki kula da su saboda ka za ga wasu ba ruwansu da ƴaƴan uban ma ba ruwan shi da su baya zama da su uwar ma haka yanzu kana zaune zamanin waya ne wani dan banzan saurayin sai ya bata maka yayanka baka sani ba Allah jikin albanin zare ya ce wai kai kana nan ka sa tabarma ko kujera kofar gida ka tsare ina zaki a guri koma ita shi kudan banzan ya biya ta tangarahu ya duro maka gida sai ya hana ta bacci ma har karfe 1 dare fitina ake ciki so dole iyaye sai sun tashi dole sai kina binciken wayar yarki ina za ta wani bikin sau da za ci a wallah wance ce ake biki a gidansa ƙarya kuma take yi kawai an hana ta ne fita za su yi mitin point da saurayin an gani ko za ta je gurin event din tana zuwa zai dauke ta a mota su fita dab da a gama event din talawa ya ajiye ta shi kenan kuma wallahi da yawa irin wannan abin ba a yi da rashin sanin iyaye kuna sani ku kuke cin amanan mu akasari wallahi sai ta kwabe kuma sannan ku fito ku faɗi gaskiya don munafinci wannan 'ya'yan naku su ne gatan ku nan gaba Allah ka mana gam da katar zan takaita anan abin da na faɗa daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana ke safina kike kowa ce ce ki faɗa mata ita kuma ta tabbata mana kin faɗa mata in wanda bai gane ba kuma sai mu sake bayani amma na yi bayani tilan na aiko har ma